من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Asabar sha ɗaya ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasarar kuma ashirin da takwas ga watan biyu dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka saba a kowane irin wannan a wannan wata mai albarka na ramadan muna haɗuwa don tafsirin littafin allah mai girma don cin umarni da aka yi mana domin mu aikata bayan samun dace daga allah da kuma mu ji abubuwan da aka hana mu ko aka haramta mana domin mu nisance su don mu zama cikin waminal mukarrabi kamar yadda sunnar Allah take iya lura da rashi da aka yi mana ba a samu yin karatu ba muna fatar Allah mu ke sarki ya jikanta da sauran mamatan mu gaba ɗaya waɗanda kuma ba su da lafiya Allah mu ke sarki ya ba su lafiya ya sa jinya ta zama kafara a gare su muna cikin suratul hadid sura ta hamsin da bakwai a jerin gir surorin alkur'ani sura da take mana bayani akan imani ta bangaren kuduri da aiki da kuma magana da kuma yadda mutum zai karkatu waɗannan bangarori na imani da jikin shi da kuma dukiyar shi da duk abin da ya samu na dama ko matsayi ko mukami ko sarauta da sauransu kar ya juyar da su zuwa ga wani yi wa addini ko yi wa aƙida hidima za mu tashi a aya ta sha ɗaya lillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم
Allah madaukin sarki yace man dal ladhi yuridu Allah wane ne a cikin ku zai baiwa Allah rance asalin rance shine ka baiwa mutum kuɗi dan ya biya wata bukata tashi a lokacin da yake cikin bukatuwa musamman in ma mai tsanani don galiban suke sa ci bashi yayin da daga baya za ka mayar mashi da hakikanin abin da ya baka ba tare da ƙari ba wannan tarihin na bashi wanda aka yi shi in bashi ya kasance a tsakanin mu musulmi mu mutane mu yayan adamu to ba irin shi ne ake tarihi da shi a wajen Allah ba sai dai zai ba mu sura sun yi tarayya ta wajen abinda akan bayar na bashin amma sun sha bamban a wajen sababin da ke sa a karba Allah ba gaza waye ba ba rasa waye ba ba bukata ta sa yake neman a bashi ba amma sun yi tarayya waɗannan nau'uka biyu na bashi bashi tsakanin 'ya'yan Adamu da bashi a tsakanin Allah ta wajen cewa za a bayar da wani abu ga shi wanda ya nemi a bashi bashin sannan shi wanda aka nemi a bashi ya nemi a bashi bashin zai mayar da abin da aka bashi ko kuma hadda ƙari to shi Allah hadda ƙari ma to shi ne Allah madaukin sarki ya ce to jama'a wane ne zai bai wa Allah rance bi in faqi malihi fi sabilillah ta wajen ciyar da dukiyar shi don ɗaukaka addinin Allah qarban hasana ciyar da bashi ko bayar da bashi mai kyau ya bayar da kyakkyawar zuciya ɗaya kenan ya bayar yana da jin cewa Allah subhanahu wata'ala zai biya shi intisaba kenan imanin wa ihtisaba to shine qarzan hasana zuciyar shi mai tsarki ya bayar daga zuciyar shi ko da yana mai samun yarda daga zuciyar shi mai tsarki sannan kada ya bi baya da almannu wal adha ya ce da ayyaf alahu lillah ta hanyar da zai bada wannan bashi domin Allah mai Allah zai mashi fayu da aiko hula sai Allah madaukakin sarki ya nunnunka mashi idan ya ɗauki wannan bashi ya bayar shi kuma Allah sai ya nunnunka mashi fayu da aiko hula
sai ya nunnunka mashi abin da zai bayar ya bayar da guda ɗaya sai ya nunka mashi goma ko ya ninka mashi ɗari bakwai ila a za'afin kasira zuwa ninkin ba ninkin mai yawa wa fi kira'atin a wata riwaya fayu za'ifuhu fayu za'ifuhu sai ya nunnunka mashi can riwaya da muka karanta man zalladi yuridu Allah qardan hasana fa yudha'ifa fa yudha'ifu sai nunka mashi haka da ake fassara ta nunka mashi kamar ninki ɗaya kenan ko na ba mai kama da haka saboda sigar lafazin bata nuna za a nunnunka ba amma riwaya da ta ce fa yudha'ifu tana nuni zuwa ga nunnunka abinda aka bashi kuma wannan yana da goyon bayan wasu ayoyi bin sab'in mi'atin tun daga ninki ɗari bakwai ila aksara har zuwa fiye da ninki ɗari bakwai da yadda in faka fi sabilillah domin ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah ya buta bi taba'iku fihi bi sab'i mi'atin yana farawa ne da ninki ɗari bakwai kama zakarahu kamar yadda Allah ya ambace shi fil bakara a cikin suratul bakara ya yi wanda zina mun amfi ku menene
an fi komin mara zaka naku ku ciyar daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba ko ma menene ɗan kaɗan ne mai yawa ne dukiya ce kayan kuɗi ne basira ce in dai addini za ka yi mawa wanda zina yin su kuna mawa da hunfi sabi da kamar sai habba waɗannan da suka ciyar da dukiya to sai ka shiga cikin waɗanda ya umarce ka da ka ciyar kana ciyarwa sai ya saka ka a wancan lissafi mai ban sha'awa kamar kwaya ce ta haji kwaya ɗaya ka je ka shuka a gona ta fito sai girma sai ta fitar da zangarniya guda bakwai ka misali habbatin ambatat sab'a sanabi da fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ma na iya nunnunkawa fiye da haka Allah na da yalwatattar falala mai tarin yawa to ciyarwa don Allah yana da wannan kama da karahu fil bakara wa mal infaqu fil khairi al akhir amma ciyarwa a wasu ayyuka na alkhairi fa huwa min asharin shi kuma yana farawa ne daga goma kama fil an'ami kama yadda yazo a cikin suratul an'ami in mutum ya ciyar da dukiyar shi a wani abu da ba na addini ba kai tsaye to sai a ninka sai ninkawar shi ta fara daga goma ila na ce goma ashirin talatin arba'in wallahu yudha'ifu liman yasha amma idan aka ciyar da dukiyar abin da ya shafi ɗaukaka addinin Allah sai nunnunkawar sai ta fara daga ɗari bakwai ila azaatin kafira zuwa nunkin ba nunkin na adadin da Allah kadai ya san iya inda wannan abu zai tsaya ya ce wani Allah madaukakin sarki shi ke da ma'almuza'afati tare da wannan nunnunkawa ajrun azim ajrun karim lada mai girma muqtarinun bihi rida wa iqbal wanda wannan lada da za a ba mutum tana tattare da samun yardar Allah subhanahu ta'ala, sannan wa iqbal da fuskantar mutane eh abin nan ko fuskantar Allah a yanayi mai kyau idan mutum ya ciyar da duke shi domin ɗauka dina Allah ga lada zai samu galibin kuma Qur'ani aka ce ajrun karim aljanna ake nufi hakan aka ce rizqun karim shi ma aljanna ake nufi kamar da Aisha ita ma ta fahimta ka daga abin da Allah ya faɗa lokacin da ya wanke ta a jerin gir ayoyi da ke cikin suratul nuri al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كريم هو ورزق كريم كريم الرزق الكريم على الجنة كينا والأجر الكريم شما على الجنة فإذا متشير دوكير شي وله أجر كريم ينادى لادا ينادى ساكمكو نكرمشي ينادى ساكمكو دقمي كرمشي ينادى ساكمكو wanda ya wuce iya abin da aka bashi to sai ya ce yau ma يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم
to yake cewa ma da yake uzkur ya rasulullah to ka ambata mu ya yi mana maganar mu ciyar da dukiyar mu sai ya bi baya da bayanin wani abu da zai faru ga wasu mutane nau'i biyu waɗanda suka amsa wancan umarni suka ba da ranci da kuma waɗanda suka kangare ma wannan umarni suka hana ranci yau ga su duka a kiyama dukkaninsu yau ga su a lahira dukkaninsu ba da zai iya dawowa baya dukkaninsu kowa abin da ya shuka shi zai girba to shine sai Allah ya ba mu wata sura wadiha da za ta sa kasancewa wanda ya ciyar a da asara ba kaga ture zabo kwashe kwai har Allah ya cika alƙawarin shi wanda yake ciyarwa kuma ya ga mummunan da ke sakamakon da ke biyo bayan haka yanzu ga shi ya rike ba abin ya kare ya koma ga Allah da ya nemi ya ciyar dama ba yana so bane ya karɓe mashi dan idan yayi niyyar karɓa ba sai mashi dabara ba kawai karɓewa zai sai dai a neme su babu kowa yadda ya iya kamar sai ce barance bari mu yi wata safaka bari mu yi wani irin ciniki ni da kai wannan ciniki ne mai matukar riba da bawa zai yadda ya tsayar da shi da Allah amma idan ya je wani irin ciniki na daban ciniki na duniya ko na 'yan duniya to shi kenan zai tashi da mummunan sakamako za a ce safakatun maghbuna to sai Allah ya ce ka ambata masu yawma taral mu'minina ranar da za ka ga muminai maza wal muminati da muminai mata da kowa a cikinsu zai iya shiga aljanna da mazan da matan innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati aka aka ta hadawa aka ambaci goma maza goma mata to za ka gan su yas'a nuruhum bayna aydihim hasken su na tafiya a gaban su ai amamahu a gabansu wa yakunu bi aymanihim kuma zaka ga wannan hasken nasu a dama da su aljanna suka nufa gashi sun hausa rafi fitillu ne sun haska musu gaba ba su da damuwa fitillu ne sun haska musu dama hagu ko an dauke musu ba abin da zai faru duk yadda sirati ya kai ga sirantaka da wane ne a tangaran suke iya ganin shi kuma a yanayi na gudana mai kyau wa yuqalu lahu waɗannan mutane mala'iku na ce musu busharakumul yawma albishir ku a yau jannatun shiga aljanna wadda tajri min tahti al-anharu koramu na kayan daɗi na abin sha mai daɗi suke gudana a ƙarƙashin su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin wannan ni'ima ta aljanna zalika huwa al-fawzul azim wannan shine babban rabo mai girma ba rabon da ya kai mutum ya shiga aljanna ba asarar da ta kai mutum ya shiga wuta rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wama lizalimin min ansar Allah duk wanda ka shigar da shi wuta wannan mutumin ka gama tabar da shi azzalimai ba sa da mataimaki wa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz Allah ya ce duk wanda Allah ya kubutar da shi ya kawar da shi daga shiga wuta Allah ya taimake shi ya shiga da janna faqad faz kadin da raboyi faqad khaba kuma wancan wanda ya shiga wuta to waɗannan mutane mala'iku na musu bushara suna faɗa musu wani kaso na irin ni'imar wannan gidan da suka shigo in suka shiga kuma za su gan shi a aikace يوم يقول المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره وظاهره من قبله العذاب
Allah madaukin sarki ce yau mai kulul munafiquna ranar da munafukai maza za su ce wal munafiqatu da munafikai mata kuma ɗan wutan akwai maza akwai mata haɗi ne ya yi kyau lillazina amanu waɗannan munafikai za su ce ma waɗanda suka yi imani ashe lokacin da su waɗancan muminai maza da muminai mata suke tafiya da haske a gabansu ashe akwai kafirai a baya su kuma ba haske an riga an tafiyar da hasken an basu da duhunsu na jahilci da kafirci da ilhadi da yakar addini da suka kwashi shekaru suna yi a duniya wanda kuma shi ne abin guzurinsu kuma da shi suka tafi lahira to yanzu sun ga sun hango haske sai su cewa muminai lillazina amanu su ce ma waɗanda suka yi imani umburuna ai abusiruna da Allah ku nuna mana inda za a samu hasken nan a wajen wani mai caji kuka caja tocilonin nan da Allah a wani shago kuka kai tocilonin nan bayan ba shago bayan ba mai caji bayan ba kowa fa wannan ita ce ma'anar farko umburu na daga nabara yamburu umbur ko yamburu umbur nan ce umbur shine duba to umburu na ku dan duba mana ta yaya mu ma za mu zama irin ku haske gaba haske baya wa fi qira'atin a wata qira'a bi fathi al-hamzati da yawa al-hamza fatha wa kasr al-wa'i da yiwa za'un kasra shine sai a ce yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu anbiruna ay amhiluna ku dan jira mu mana ku dan tinkirta mana ku dan dakata mana to mene za mu yi in kuka jira mene za mu yi na kata bismin nurikum na na akudu la kabasa wal idaata min nurikum sai mu dan fanci na haske daga hasken ku tunda ku Allah ya sa kuna da hasken mu ma nan kila ba za mu rasa wata ciyawa da za mu kunna ma wuta ba ba za mu rasa wata atibal balga kai ga wuta ba ba za mu rasa wata fitilar ruwa ba ko ma menene za mu dan fanci ne mu dan haske hasken namu sai mu ma sai mu kunna shi a wajenmu sai mu rika ganin gabanmu kila sai aka ce musu wasu malai suka ce ba ma yan aljanna suka ba su amsa ba a ai su yanzu yan aljanna ba bukatar wani su dogon surutu eh yanzu surutu ya gare za su tafi aljanna ne yanzu waɗannan kafirin ma ba su amsa mala'iku lahum sai mala'iku sai aka ce musu istihza'an bihim ana masu iskili gare su irin abin da ake wa mutum irin amsar da ake ba wa mutum ta wulakanci aka ce irji'u wara'akum faltamisu nura ku koma dan can baya kaɗan ku samu haske wai su a zaton su dan nan ne da suka baro waccan fada da dan wancan dandamalin da suka wuce wai a nan wutar take alhali sakon ba haka yake nufi ba ai ku koma duniya in zai yi ku nemo haske irji'u wara'akum faltamisu nura faraja'u sai suka koma dama wayo aka yi musu wa zure ba bayyana hum bi sure sai aka buga wani shamaki a tsakanin su hajibun bainahuma wani shamaki tsakanin bangaren musulmi masu haske da bangaren kafirai masu duhu da suka tafi nemo haske wakila aka ce huwa suwarul arab shine katangar al'arab ita ce aka buga a tsakanin shi arab wani mazauni ne da Allah subhanahu wataala zai aje wasu wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahu wani shamaki ne dogo babba mai fadi da za a gina shi tsakanin aljanna da wuta sai a dora wasu mutane a kai waɗanda ka sa wata hasanatuhum bi sayyi'atihim da kyakkyawan su da mummunan su ya zo daidai wa daida har Allah zai ba su dama ce ka je ka zagaya ko za ka samu inda za ka samu lada ɗaya ana ɗora za a wuce ko ka je ka gano mutumin da ya taɓa cutar ka dala na gama wabawa kaf an gama lissafi na iya tunawa adalcin ka ya kai adalci ban samu ba to cikin hikima to Allah sai ɗora sa kan arab sai su leƙa aljanna sai hankalinsu ya tashi su kwaɗaitu zuwa ga shiga sai su leƙa wuta sai hankalinsu ya tashi su tsorata da ita ba ƙarshe kuma sai Allah madaukin sarki sai ya yafe musu to wannan a Arab din shine wasu malamai ke cewa shine za a buga lokacin da munafukai suka biyo bayan musulmi sun tare mana sun matse su da yawa in ka ce kuɗan ja bayan mu sa gini ba za su yadda ba sun gano za a raba su to amma sai aka ce musu qilar ji'u wa ra'akum faltamisu nura ku dan koma can kan kwana ku dan yi can wajen ku nemo haske sai suka ce to shikenan bari mu je mu ma mu kunno fitilar mu mu ma sai mu kunna daga nan sai mu biyo bayan suna juyawa sai aka sanya wannan shamaki ba sai nuhu lahu babu wannan ginshiki yana da kofa batinuhu fihi rahama ta bangaren mu'minai nan ne cikin shi to akwai rahama ne dadi wanda suke amfana da ita wa zahiruhu wajen shi ko bayan shi min jihatil munafiqina ta bangaren munafikai min qibalihi al'azab ta nan bangaren ba komai bane sai azaba azaba sai ake huro masu kuma yanzu muna da misalai yanzu a kayan na'urori da muke da su na yau da kullum in ka ɗauki AC in ka je ka kunna kai da kake cikin ɗaki sai ka ji ka kamar a kankara da za a yi esin sai a ce a sa esin a ɗakinka shi kuma injin a ɗakin wani kuma a rika kunnawa shi ba zai iya bacci ba kai kuma za ka yi baccin ka lafiya saboda lahu babun ne shi ma batin lahu fihi rahmatu alburuda ta can ciki sanyi wa zahiruhu harara ta wajen shi nan kuma za ka ji zafi irin shi ne aka buga ma waɗannan munafukai daga nan shi kenan su yanzu an kulla labarin sai ta gibi da za a yi yunaduna ku ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وغرتكم الأماني ولكنكم فتنتم أنفسكم وارتبتم فتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور
yanzu waɗannan mutane an raba su da inda suke ga za su ɗan bi su samu sassauci ga katanga babba an sa a tsakaninsu yunadunahu sai suka fara kwallara wa musulmi kira alam nakum ma'akum ashe ba muna tare ba fi duniya a nan duniya ala sa'ati ga yi wa Allah da'a wannan maganan ba gaskiya bane ba ma tare sharrin duniyar nan su suke kullo shi muguwar fata su suke yin ta amma yanzu kuma sun ga wuya wanda mu ne ‘yan gata, an ga lahira ta mu ce mu ke da uwa a murhu, to yanzu kuma wai alam na kum ma'akum safararci mai daɗi ka. Ashe ba muna tare da ku ba, Allah ya lakkana wa musulmi amsar da za mu bayan. Falu bala sai suka ce masu, eh, lalle muna tare, wannan amsar za su ji daɗin ta. fada tana tabbatar da abin da suke kokarin tambaya ne alam da kun ma'aku fazu bala eh aiko muna tare lalle a duniya muna tare ku ga inda kuke mu ga inda muke ya kullu mu'minuna bala kad kunna kuntum ma'ana fi zahiri lalle kuna tare da mu a zahiri amma kuma da ku ake zuwa ya mana miyagun kulle kulle miyagun kulle kulle duk da ku ake kullawa wannan kan mun yadda walakin lakum to ba ma wannan ba aiku fatantum anfusakum kun gama fitinar rayukan ku bin nifaki da munafunci abu na farko da kuka ya kashe kanku ya cutar da ku ya share ku ya lalata ku shine annifaku wa tarabbastum bil mu'minina dawa'ira kuma kuka rika dafan saukar masifa ga musulmi an je kan masifa ya ce to shikenan ɗakan su za ta ƙare da ɗan ji wani ɗan ƙaramin abu a zuzuta shi a yaya ta shi wartabtum kuma kuka yi shakaktun fi dinin islami kuka rika kokonto game da addinin musulunci wa garratkumul amani kuma budace budace da abubuwa masu kama da haka na rudin duniya suka rude ku suka ja ku al'asma'u kwaɗayi na duniya da inda za a ɗan samu inda za a samu na cefane ai ba damuwa an zagi Allah to ai ai in idan wata gabar ta zo ba za a iya zagin shi ba ko kuma in mutum Allah ya bashi abin da yake so usuru da abubuwan da ba za ka ga hankali ba zai ɗauka ba sai suka gaya musu wannan yanzu sun faɗa musu abubuwa guda uku fatantu ma muku sako na ɗaya dai kun shiga harkar munafunci kuma kashe kai ne ba bawa ya zama munafunci ina laifin in ma mutum kafircin da ya zo yi kawai ya zo ya yi ba zai rutu kowa ba an san dama ba ashabul mash'ama ba ashabul mash'ama amma ya zama muzabdabi na baina zalika la ilaha illa a wannan abu bai yi ba to gashi yanzu a gabar da musuluncin zai masa amfani a nan suka fara fahimtar sun gama asara wa tarabbastum wa ya tarabbasu na bi kuma dawa'ir na kafiran nan kullum suna neman wani sharri ne fa ya auka muku ko ku a ɗaiɗaiku ko ku a jama'u ko kuma shi a dinin wani ya tashi musamman ya rubuta takarda ya tafi har kasashen kafirai zai ce kiristoci ake kashewa shi saboda tsabagen rashin kankai da tsabar ta'addanci ai kiristoci kawai ake kashewa a za ka zuwa kawo masu ɗauki kasar da aka jan kuma dama su din ma duk su ne almunafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya wa ba'd wannan sashi ma abucin sashi ne amma inda gaskiya ake so ba ka za'i ba amma tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa ke duka wannan musuluncin hatta habbai da suke da kwari imani ko ba sa da gaji na balantana mu yanzu dama ba a kai kwarin imanin waɗancan ba to addini yana hannun Allah ne alkawari yayi wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala dini kulli walau kariha al kafirun walau kariha al mushrikun wa kafa billahi shahida haka maimaita wannan zancen wuri uku da tauba da fatku da suratul saf ko kafirai ba sa su wanda zai ta shi ba kafiri ba ne shi mushriki ne to lokar al mushrikuna ko mushrikan ma ba sa su wani wurin ya ce a suratul fat ya ce wa kafa billahi shahida bai kiran kowa ya yadda cewa Allah zai rike addinin nan sai ya kai labari kuma ba ya isa ya zama shaida ga haka da haka bai kiran shaidan mutane bai kiran shaidar mala'iku bai jiran shaidar aljanu ko wasu mutanen kirki cikin mutane baya jiran shaidar kowa sannan kuma wa barrakumul amani budace budace suka rude ku cewa eh in ba aka zo aka kawo wani dauki aka taimake mu ko aka taimaki addinin nan ko aka yi kaza aka yi kaza hatta da amrullah suna nan kwaɗayi ya rude su har al'amarin Allah ya zo wa huwa al-maut shine mutuwa wanda ya je wancan rubutu ya sa hannu ba da shekara ɗari nan gaba ko hamsin ba. Ya riga an gama, ya wuce, ya fada girbar me ya shuka ko me ya noma, ko kuma an je lahira za mu nemi ƙarin bayani. Tun anan bari mu faɗa za mu nemi ƙarin bayani. Za a fito da mutum mu tambaye shi dan me kuma dole a ba mu amsa. dole mutum ya bayar da amsa eh ya ya dama a lokacin duk abin da za a faɗa a faɗa buri dai ya gama cika fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir shikenan an gama wannan waɗannan mutane hatta ja amrullahi wa gharrakum billahi la garur wannan mai rudin ya rude ku game da Allah sai zo ya zuga ku ya nuna muku cewa ai babu damuwa la galiba da kuma da yauma wa inni jarun da ku shi ɗaya ce kar ku damu arna ci gaba da kashi na auna na duba na gaba wanda zai iya rinjari wa inni jarun da ku ni ina tare da ku makocin ku ne amma da wuya ta yi wuya sai suka hango ya ruga har ya kusa shan kwana suka ce ya haka ka zuga mu ka gudu ce ni a rama la ta rauna ina ganin abin da ba kwa gani akwai mutanen boye e ni ina ganin su ku ba kwa ganin su inni afakullah rabbul alamin ina jin tsoron Allah ba ku yanzu na fahimci ku gaba ɗaya ba ku da imani to ni nan ina jin tsoron Allah shi ma ba tsoron Allah bane yana jin tsoron rayuwar shi ne ya san ko bai mutu ba lura da alƙawarin da Allah ya mashi to insha Allah kam komai zai iya faruwa wa garrakum billahi al-garur ay wa garrakum ash-shaytanu billahi ta'ala fal yawma wa اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
Allah madaukin sarki ya ce al-yawma a yau a yau din nan fal yawma kai a yau ana alkiyama kenan ba yau asabar ba wata rana ce na nan zuwa ita za a kama a ce a yau la yu'khadhu minkum fidya ba za a karbi fansa daga gare ku ba ba abinda za ku bayar na fansa a karba Allah ya ba mu suwar sun kai biyar na yanayin mutane da yadda za su ba da fansa wani idan ya zo kuɗi zai nemi ya bayar Allah ce tun ma kafin ka ce za ka ba da kuɗi na daidai ba a dukiya in ma ka ce ita za ka bayar da za ka bayar da abin da ka mallaka na cikin ƙasa ba abin da za mu ba za mu karba ba ko ba zai amfani ba wasu kuma su ƙoƙarin bayar da 'ya'yansu ko 'yan uwansu ko danginsu ko masoya ko makusanta shi ma dai Allah madaukin sarki ba zai karba ba Allah ce a yau din nan ba za mu karbi fansa daga gare ku ba wala min alladina kafaru kuma ba za mu karba daga waɗanda suka kafirta ba to su waye wayancan na farkon munafikai ba karbar fansa su waye na biyu wala min alladina kafaru ma'awakumun naru wuta ita ce matattarar ku iya maulakum aula bikum ita tafi dacewa da ku wutan nan ita ce majidinciyar ku Allah ce wa bitan masir kir da wuta idan ta zama ita ce nan ne wurin kwanciya ta bawa a ce duk mutum ya gama rayuwar nan ya kwana a wuri mai zafi an ya sha zafin rana ya yi kaza ya yi kaza kuma ya ya wuce wuta kul naru jahannama ashaddu harra law kanu ya'lamuna kenan ai morewar mutum zafin ranar duniya ya zama na farko na ƙarshe zafin yanayin gari na duniya na farko na ƙarshe, zafin ciki saboda azumi da zama shi ne da farko na ƙarshe. In an je lahira a da kudu hajji salam, zalika yau da kudu shi mutum zai fatar ci. Bala ya ba mu irin wani labarin a wurare da dama da salo mabambanta, cewa waɗanda suka kafirta a lokacin da hukunci ya zo ƙarshe aka gama, suka auna suka ga wuta za su za su nemi su ba Allah fansa, walau anna li kulli nafsin zalamat da a ce kowace ran da ta yi zalunci tana da mafil arzi lafta da bi, da za ta mallaki duk abin da ke cikin duniya. Allah ce wallahi a lahira sai mutum ya yi yunkurin bayarwa. Wallahi sai mutum ya ce to Allah ko zan ba da dukiyan nan tawa fan cika duniya wa taɓa sama ba a sarrun nadama ta lammara haula azab kawai sai su ɓoye nadama lokacin da suka ga azaba ba zai nuna wai ya karaya ba sai dan yi dai da barbaru kaza kaza kaza wa qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun sai hukunci a tsakanin su da iya adalcin da ya kamata su ba a zaluntar su da komai sai a wuce da su akan aljanna kenan fansa ba ta amfani walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu lafta daudi da a ce waɗanda suka kafirta suna da ce waɗanda suka yi zalunci suna da cikin ƙasa na arziki da kwatankwacin cikin duniya tare da shi lafta daudi min su'il azabi yawmal qiyamah wallahi da sun nemi yin fansa da shi daga mummunar azabar ranar lahira wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasib wannan karshe yana da ban tsoro wa bada lahum ya bayyana masu min Allah daga Allah ma lam yakunu yahtasibuna abinda basu zata ba ai da su suka yi kamar duniya kamar lahira kamar salin duniya kamar salin lakire ko sun yi zaton haka ne suna da gwamnati sun yi boko suna da national and international connection suna da munafikatu huna wa munafikatu huna suna da ƙasashe masu nukiliya da kaza da kaza sun yi zaton sun an je lahiran ma haka ne kuma daga cikin waɗanda suka rike suna ga hadda yahudawa yahudawa kuma so su ma'ida su ce na hannu abu na'ullahi wa ahibbahu mu 'ya'yan Allah ne ko mu masoyan shi ne to da ka mu lahira gida muka koma kasan ko dan gida shi zai rika fitowa da baki da kayan ci yana ta kai zauna a nan kai ga macen ɗakin kai shiga can sasan can ma akwai wani kwatan tunda abin kwamedi ne sun zaci haka za a rubuta darakta da producer da waye su tsatsara a fitowa goma an gama amma Allah ya ce wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu Allah ya surga mai da kita innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafirta law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma yaftadu bihi min adabi yawm al qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum adabun alim akwai wata mata lakcara ce a ƙasar misra balarabiya ce tana karantarwa a cikin jami'o'insu a ƙasar masar tana abubuwa masu ban sha'awa irin na lamasafin bayaniya ko ijazul quran al-lugawi ta ɗauki aya sai ta fito da wasu ababe da ila kai kana ta karanta ayar baka iya fito da su ba baka kai wurin barkokun ba kana ta wuce baka fahimce su ba wannan ayar ta ɗauka ta ce in ta tuna wannan ayar to takan kwantar mata da hankali cin cewa ga wannan ayar kuma ita musulma ce kuma ta ce in ta tuno wani abu sai ta ga to wai su wa'incan ba su an kara ba ne su gyara tun da a duniya da sauran gyara ta ce in ka tambaye waye su kowa kuɗi a duniya sai a ce maka Elon Musk ta ce to yanzu in ka ɗauki wannan ayar innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a lalle waɗanda suka kafirta da a ce duk abin da ke cikin duniyan nan na arziki nasu ne har ma a ƙara masu da kwatankwacin shi liyafta dubihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu kace yanzu a dauki kudin wancan bawan Allah da aka ce ya fi kowa kudi a siyo zinariya da su a ce a lullube ƙasa a yi kwalitar duniya da su iya ina kudin za su rufe ta ce ba ta tsammanin za a iya wa misra kwanta da kuɗin shi sun an ciyo zinariya a karɓa kuɗin shi kaf a je kasuwar duniya a ciyo zinariya a narka a yi kwalta a ƙasar misra kawai mai mutane da sun miliyan talatin da wani abu ba ba su da yawa mun ninninka su girma to ka tafi irin kuwait ma da bata kai misran girma ba zai iya wa ƙasar kuwait kwalta ba zai iya ba to shi kuma ga ta cewa ba ƙasar kuwait ko misra ba duniyar gaba ɗaya ko ba yana nufin ba kuɗi ba da rufin sama-sama a dukkan ƙasar a mai da ita zinariya dukkan duwatsu su zama zinariya dukkan teku ya zama zinariya a ce na mutum ɗaya ne kuma da misali shi tare da shi kuma ya miƙa wa Allah don shi ya shiga aljanna Allah ce ma to kubbila min hum wallahi Allah ba zai karba ba wala hum azabun aliyim suna da azaba mai radadi kaga haka ya faɗa yubassaru nahum asuratul ma'ari sashin mutane suna gano sashi yawaddul mujrimu law yaftali min azabi yawmi idin bi bani ranar da mujrimi fajiri zai yi kaunar zai buraci law yaftali min azabi yawmi idin bi bani ina ma da Allah zai yadda ya fanshi kanshi ta hanyar ba da yayan shi zai talla yana da yaya hudu ka kwashe su duka kamaka a wuta ni ka kai na aljanna haka ba zai cewa Allah saboda tsabar rashin kunya da rashin taibi irin na dan wuta irin na dan wuta ko mai martabar garin ku kai ma haka ko wani mai mulkin garin ku wanda dudin shi ke kan jawo kai mata haka ƴaƴan nasu ma ba gwamnoni suke zama ba ko dan dan shugaban kasa ba gwamnoni ke mike mashi ba saboda akwai dala a hannun baban shi ko kuma shi tsuliya ce da kashi bai so a daga in dan ke zo sai miƙe kamar ya zo ya kai wani kai ba wani bane kai aka zaɓa shi albarkacin kaza ne amma yau ga kazar da ke cin albarkacin kadangaren da ke cin albarkacin kaza ya fi kazar gata Allah ce wallahi mujrimi zai so ya fansa yomi idin bi bani wa sahibatihi wa akhi da matar shi da ƴan uwan shi wa sahibatihi matar shi wa akhi da dan ƴan uwan shi gaba daya wa fasilatihi allati tuwihi da wannan ƴan uwan nashi da ke taruwa in alkhairi ya same shi da kuma in sharri ya same shi wa man fil ardi jami'a mutum zai nemi ma a shigar da ƴan mutanen duniya gaba ɗaya wuta shi kada a shigar da shi aljanna kalla talla ya mishi tsawa aukan ya zo boda dakata haka inna halaga wutar laza za mu saka ka nazza'atan lishawa wanda ke tala fatar goshi tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa tana tana gayyatar wanda ya kaurace ya bada baya yake sauraron wa'azi ya juya baya bal har ma ya rika sukar addinin ko yi wa addinin zagon ƙasa. Da haka dai babu yadda za a yi wani mutum ya iya samun fansa da abin da zai je da shi lahira. Abin da mutum zai shiga da shi lahira ya zame mashi fansa shine imani da aiki na gari. Kafirai sheke abin da suka yi ko suka gabatar za a yi. Mana cewa minal imani yana daga imani a linkiyadul batini mutum ya zama ya tawo a zuci shine zuciyar mutum ta zama tana cike da imani ta yadda ko da ka tsinci kanka kai kadai kar ka saba ma Allah idan ma falauta dahara yawman fala ta kula falautu walakin walakin kul alayya raqibi yace idan yau da kullum ko wata rana ka tsinci kanka kai kadai a wani wuri fala ta kula falautu kar ka ce to yau fa ni kadai ne bari in gwangwaje walakin kul alayya raqibi ka faɗa wa kanka da kanka cewa ina nan tare da mala'ika raqibu ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati wayannan mala'ikun ka ce suna nan a tare da kai to yana daga imani mutum ya dawo a zuciyar shi huwa al-ikhlasu shine yin ikhlasi ai ikhlasul amali shine mutum ya rika tsarkake ayyukan shi ta hanyar yin su don Allah baka annahu ba da zikrul munafiqin kamar Allah bayan ya ambaci munafikai wa aqibati amrihim da ƙarshen al'amarin su yawon kiyama ranar alkiyama to sai aje maganar munafukai yanzu bari a aje maganar munafukai kowa ya fahimci inda suka nufa ko an dawo kansu sai dai a tsora daga azabar wutar da suke ciki amma da faɗa maka sai riga sun shige ta kada sai Allah ya ce alam yani ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
an ce wannan ayar ita ce dalilin shiryuwar al-Fudayl ibn Iyad wanda aka haife shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 107 ya rasu yana da shekara 80 a shekara ta 187 kaga yana da ganin shekaru mu'asir ne ta wani yanki na su al'imam Malik yana kuma saman su al'imam Shafi'i wayannan duka suna kasa da shi. To shi abin da ya faru matashi ne kuma tantiri dan duniya na ƙarshe duk wani laifi da kasan marasa kunya da marasa neman lahira na yi wannan mutumin yana yi. Yana sata, in ya ga dama kawai sai ya tara hanya, yana kinnafin ma, ya tattara mutane ya yanka musu kuɗin da za su bayar. in kai mai ganganci ya yi da mutum lahira ba abin da ya dame shi yana tsallakawa gidajen mutane in ya san mutum na da budurwa ya budurwa ya shiga ya ce ya zo ne yau ba sata ya zo yi ba zane ya soyi ya zo yi da yar a ba shi ita ko jiki ya zafi ya yi zina da ita a gaban iyayenta ya ce a bude mai kofa inda abinci ma a ba shi tukuna ya ci aka yi ta wannan rashin mutuncin har ya zamana a yankin jazira matafiya da daddare ba wanda suke tsoro irin alfuzailu ibn iyadi wata rana wasu mutane kamar su uku matafiya sun lodo kayan kasuwanci ga dare ya fara yi sai ɗaya a cikinsu ya ce shi yana ba da shawara su ci gaba da tafiya kawai a kar a damu ɗaya ya ce mace a'a akwai fudailu fitinannen yaron nan fudailu nake jin tsoro in muka haɗu da shi ba wai dukiyar da muke da ita wannan ta gama halaka dama rayuwar mu ma tana cikin haɗari dan hakisa ya zai yi shine sai suka yi dai shawara a ƙarshe suka sami matsayar cewa a tsaya a kwana in gari ya waye sai shi gaba da tafiya irin salon karin maganar hausawan nan da asara gara gidajenci gara kai lattin komawa daga koma da gaggawa kwace kayan a ce duk wannan hirar da suke abin nan kudaido na ji amma bayan ya dawo daga fashi an ce da farkon dare ya tafi wani gida ya tsallaka katanga ya haukan katangar to kafin ya dira gidan sai aka yi sa'a mai gidan na kiyamun laili ya koro tilawar suratul hadidi daidai fudailu ya hau karin katanga ya zauna zai dira sai ji mai gidan na alam ya ne lillazina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ke wai yanzu lokaci bai yi ba ga waɗannan mutanen da suka ce sun yi imani an taɓa a kulubuhum da zikirillah zukatansu su yi taushi su ji tsoron Allah saboda ambatan Allah da ake yanzu ga Qur'ani yana ta karanta su ba sa ji ne ga wa'azin ana ce su ba sa ji ne to dai da yace anal awan lokaci yayi in ba kamar ayan nan da ni kada yaki madadin ya dira gidan sai dawo baya to dawowar da ya baya ne yana raɗe-raɗen kangaye sai yan kasuwa na hira suna ta fitinan nan yaron nan inda yana hanya akwai matsala shine sai ƙara fashewa da kuka yace yanzu fitina ta ta kai har masu neman halal na tsoro na shine ya daga hannu yace Allah ne maka alƙawari daga yanzu na tuba kuma zan tare a ɗakin ka har mutuwa to tun daga nan da ya kama hanya ya shiga harami sai da ya rasu amma fa ya zama basinin malami kuma daga gayu sai a sa rai ko gayu da aka abin nan kama ba shi kuma gaskiya an san ayoyin ne ko haka wasu dan wani kaga shi kullun yana kan music ko da music waye music duk ya san a to shi ba ba, ba music ya ya iya ayoyin sannan ya shiga duniyanci Allah ya ce alam ya'ani alam yakini lokaci bai ba lillazina amanu ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzon shi an tasha qulubuhum zukatansu su yi taushi, zukatansu su ji tsoron Allah, su kaskanta wa taskuna wa takaza'a wa takma inna li zikirillah su natsu domin ambatan Allah, wa yubadiru ila amali sa'ati bil qawli sai su gaggawa zuwa ga aikata ayyukan da'a ta hanyar yin magana wa ma nazala wa ma nazala bi tahbib wa qura bi tahdid wa ma nazala min al haqqi da kuma abinda ya sauka ko abinda Allah ya saukar na daga gaskiya shine alqurani fa ya hudu bima fi sai su aiki da shi wai lokaci bai ba amsar ita ce anal awanu lalle lokaci yayi da kowa zai duba me kake so ka fahimta na gaskiyar addini me kake so ka fahimta na tantantar Allah da bauta shi kadai to akwai shi a kewaye da kai wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wala ya kunu kallazina kada su zama kamar waɗanda utul kitaba aka ba su littafi min qablu kafin wannan al'ummar humul yahudu wan nasara sune yahudawa da nasara me suka yi fasala alaihimul amadu sai lokaci ya yi masu tsawo tsakaninsu da annabawansu daga ce kai annabin ya yi nisa rabu da shi wai ai annabi Musa ya zo ga can dade ba aiko wani ba to ai ina gama ba za a aiko shi ba ashe yaya a annabi Isa ya zo to ai ga can tafi dogon lokaci ba aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ai kawai ashe yaya to fa qala alaihim al-amadu fa fasat qulubuhum sai zukatan su suka bushe lamtalin da zikrillah zukatan ba su taushi domin ambatan Allah ba la ce wa kasirun minhum fasiqun da yawan su fasikai ne ba mutanen kirki ba masu fita ne an sa'ati ga yi wa Allah da'a bi kaswati qulubihim saboda bushewar zuciyarsu wannan ayar ana so ta zama mutum darasi ya rubuta ta ya ajiye gaban idan shi ya kalli ma'anarta to shi ma ba zai rasa wasu laifuka da yake yi ba sai mutum ya janye jiki da gare su idan mu اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون yace ilamu ku sani ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai annallaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha lalle Allah shi ke rayar da kasa bayan mutuwarta bin nabati da tsare-tsare fa kadhalika yaf'alu bi qulubikum irin haka yake yi wa zukatanku ya rudduha ila al-khushu'i bi-dhikri yana mayar da zukatan zuwa ga jin tsoron Allah ta hanyar ambaton Allah wa tilawati da tilawa wal'amali bil qur'ani da kuma aiki da alqur'ani wa'annan ababen mutum na yin su sai Allah ya juyar da zuciyar sai zama bawan Allah sai zama mutumin kirki da allakum taqilu eh ba nan bane ko qad bayyana lakum al-ayat la hakika mun bayyana muku waɗannan ayoyi addalla ala qudratina waɗanda suke nuni ga cikar ikon mu bi hada ga yin haka wa gairihi da wani shi da annakum takiruna me yiwa za ku sa hankali sai ku gane haka aini kai takmula ukulukum domin hankulan ku su cika su dawo jikinku ku mallaki hankulan ku daga nan sai ku gane cewa lallai Allah din shine Allah kuma aka ba alama taqaddama faqal sannan Allah ya taqibi ya karin haske bisa abin da ya gabata sai ya ce إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين ذلي ما سباير دا صدقة نجا المصدق المصدقين جنا ko kuma almutasaddiqu almutasaddiquna lallai masu bayar da sadaka maza kenan wal musaddiqati da masu bayar da sadaka mata allati tasaddaqana waɗanda suke bayar da sadaka kuma da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mata da su rika ba da sadaka ya ma sharan nisa'i tasaddaqana annabi ce ya taron mata ku rika bayar da sadaka dan na leka wuta da na jeran gadi na ga kun fi kowa yawa a ciki saboda yawaita tsinuwa da kuma yawan mutuncewa mazajen su wa qara zulla fardan hasana kuma da waɗanda suka baiwa Allah rance rance mai kyau raji'un ila dhukuri wal inasi wa aqradu bai ce wa aqradna ba da waɗanda suka baiwa Allah rance cikin maza din da kuma cikin mata bi taglibi wa aqafa al-fi'l 'ala al-ismi fi silatin ya ya adafin fi'ili akan sila kaga cewa innal musaddiqin innal musaddiqina wal musaddiqat sai kuma yace wa aqrazu can suna ne nan kuma fi'ili ne kuma yazo ya adafin su da ka ana yi kenan duk da a wajen masu harshe sai a wurare na musamman ire-iren waɗannan wanda za ga ko ta balaga da ake iya fitarwa ta harshe wanda ba za a same ta ba inda ba haka akai ba wa zakaral qarda bi wasfihi ba'da tasadduqi taqyidullah ya ambaci ba da rance bayan ya ambaci ba da sadaka dan ya kayyade shi kenan ba da sadakar shine mafi fadi amma ba da rancen kuma zai iya zuwa ya shiga cikin ba da sadakar kenan akwai ba da akwai ba Allah rance a cikin sadakokin da kake bayarwa amma ba duka sadakokin da kake bayarwa ne za su iya zama kuma bayar da rance to wanda yayi haka yuda afla za a ninka mashi wa fi qira'atin bi yuda'afu bi tashdidi ay yuwassu da'a ilayhi lahum wa lahum ajrun karim za a yalwata masu kuma suna da lada suna da sakamako wanda yake mai girma kuma sakamako na karimci daga mai karimci shine Allah wanda za a ba su aljanna والذين آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
Allah madaukakin sarki ya ce wallazina amanu billahi wa rusuli lalle waɗanda suka yi imani da Allah da mandan shi ulaika humus siddiqun waɗannan su ne masu gazgatawa na gaske kuma waye masu gazgatawa suna cikin masu shiga aljanna ai almubaliguna fi tasdiqi waɗanda ke kaiwa makura wajen gazgata sakon Allah subhanahu wa ta'ala wa shuhada inda rabbihim su kuma waɗanda suka yi mutuwar shahada suna wajen Ubangijinsu, Allah maɗaukin sarki ya masu wani irin tanadi na musamman alal mukazzibina min al'umam, su suna tattare da Ubangijinsu sabanin waɗanda su kuma karyatawa su kai. Me suke da shi lahum ajruhum suna da sakamakon wannan shahada da suka yi, wa nuruhum kuma suna da wani irin haske na musamman nasu da aka ba su kamilai ne da nadar da hasken duka cikakku wallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata kuma ayoyinmu duk abin da aka zo da shi addala ala wahdaniyatina ayoyinmu masu nuni ga kadaitakar mu nassoshinmu da ƴan saƙonmu waɗanda suke kira zuwa ga kadaita Allah ulaika ashabul jahim waɗannan su ne ma'abuta wutar jahim annaru la yufariquna abada in suka shiga ba za su iya rabuwa da ita ba har abada. Lam ma zakara halal farikai ne, yayin da Allah ya ambaci halin ɓangarorin guda biyu, ɓangarorin muminai ya za su kasance a lahira, da ɓangarorin kafirai ya za su kasance a lahira. Zakara fil'afira a lahira, haƙƙara umurar duniya, Allah ya kaskantar da al'amuran duniya. بأنها مما لا يتوصل به إلى الفوز العاجل cewa ita duniya in dai ita kaɗai ka rike to ba za ka iya amfani da ita ko ka rike ta ta kai ka wajen rabo na lahira ba bi anna bi an bayyana ta yadda ya bayyana cewa annaha umurun khayaliya ita wannan rayuwar duniya da muke gani wasu al'amura ne kawai waɗanda suke ba su da tabbas qalilatun nafi masu kankanin amfani sari'atul zawali masu gaggawar gushewa faqala sayyaji ilm اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفر مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع
Allah ta yi damu ku sani annama la hayatu duniya lalle rayuwar duniya wa hiya kullu ma lam yuqsad bihi wajhu shine duk wani abu a duniyar nan wanda ba a nufaci Allah wato da shi yake nan ko sallah ce amma mutum ba Allah ya nufata ba to ta zama kawai cikin tarkacen rayuwar duniya amma in an nufaci Allah ko da kasuwanci ne ko da sana'a ce ko da menene in da an nufaci Allah kuma aka yi shi ala ta alimul islam akan karantarwar addini to wannan ya shigo cikin amalul akhirah min amalin na aiki au tarkin ko bari wa amwalin wa banin da kuma dukiyoyi da 'ya'ya to duka wa'annan da kake ganin su la'ibun wani wasa ne yut'ibun nasa fihi anfusahum jidda wanda mutane ke wahalar da kansu a ciki ittiabus al'adin su biyan kamar ayi wasanni irin na yara asalin kalmar la'ib suka ce tana zuwa ne don ta fa'idantar da wasa na yara wasa na yara shine za ga irin wasan da ba riba ko ba wata manufa shine wasan yara shine al-la'ibu ka la'ibi sibiyan wasa kamar wasan yara wala hawun sannan kuma akwai wargi shi ma yana cikin rayuwar wannan duniyar yalhuna bihi anfusahu da suke shagaltar da kansu da shi shine wasan matasa shine shi wasan matasa akwai manufa sai dai manufa ba mai kyau ba shi yara wasan su ba manufa ba manufa ba riba shi kuma wasan matasa akwai manufa sai dai manufa ba ta da kyau kuma wani lokaci da riba wani lokaci gara ma wasan yara gara ma wasan yara to wa'annan duniya ba ta wuce wa'annan la'ibun wala hawun wa zinatun sai kuma ado kalmalabisul hasana kamar ado a cikin tufafi masu kyau warrakibi wal marakibil bahiya da kuma ababen hawa na alfarma wal manazilin rafi'a da kuma dogayen gine-gine iyakar duniyar fa kenan wa tafakhurun bainakum sai kuma alfahari a tsakaninku bil ansari da nasaba wal amwali wal manazili alfahari da matsayi har yanzu akwai dan adam din da zaka ji a cikin mutane ya kamata in bai jin kunyar kowa ya ji kunyar kanshi dan mala'ikun da ke tare da shi sai ga yana cewa wai ka san ko shi waye in kana neman mahaukaci wannan mutumin to kai kai waye to kai waye da abinci ɗaya za a iya canza maka yanayi kuma wani ya sha faɗan ka san ko ni waye dan gwangwani nan mashin ɗan kafafuwa guda biyu in ka samu wani yadda ko ana azumin nan zai ɗaga shi ya kurgar da shi in ya dan turbuɗe shi kuma sai ka ji yana kar ku matsa nan wajen ga ko ni waye a kwance to da ne a ji a tuna mashi oga ka ce an san ko kai waye ai mun zaci kai mala'ika ne ba ka tabuwa to me ka ce ka san ko kai waye duk mai karanta Qur'ani ya san ko kai waye kawai dai ana dan jin nauyin ka ne kila kana da yan sanda kana da SSS ba za ka tabu ba amma dai gaskiyar maganar gaskiyar harshen kai banza ne kawai dai muka faɗa ne dai za ta yi zafi amma gaskiyar sakon kenan kai ba kowa ba dai abin da yake ba kowa ba shine banza ko a tabbata su kaga da yake ba sa da ba da ba haka suke ta eh alhajin can ne ka raba masa ga banza e ga banza saboda bai sa kuɗi ya siya ba duk mutum ba haka yake ba nawa ka biya aka yi ka e banza kenan wannan sakwatanci ne wata ce mai kyau zai ma aro ta zo zariya kowa banza ne eh amma za ga mutum na hura hanci sai na nuna mashi ko ni waye zan nuna mashi muna da manya a ƙasar nan zan nuna mashi ni tsohon ɗan iska ne sabon ma ya shiga wuta ban dai tsoho sabbin ma an gama rijista ƴan wuta ne bada na ku sabbi oke to man sanna bil islam sunnatan sayya ku ne malaman sabbin Allah ce wa tafahur duniyan nan ba komai bace in ba alfahari ba alhaqumut takathur Allah ce alfahari ya halakar da ku hatta zurtumul maqabir ba ku ankara ba kuna ta cika baki sai ga ku a bakin kabari ana wani dan kama an saka mutum an lullube an gama ba abin da za a fasa a duniyan nan ke sa duk wani aiki in zai taɓa lafiyarka ko zai taɓa addininka watsar ai ranka ya daɗe in ba ku al'amura ba za su tafi ba duk wanda ya faɗa maka haka rena maka addini ya ganka wani sakarai sha uku sha bakwai kana mutuwa shi zai fara cewa to an samu sauyi al'amura za su fara kyau wato kai kai ne matsala da amma yanzu ya zo ya ziga ka ya zo ya ziga ka ai in ba ku al'amura ba za su karya ne wani mai hikima ya bada amsa da aka faɗa mashi haka ya ce tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu aka ci gaba da addini to kuma magana cika bakin kowa ta kare kai dai mutane kowa akwai inda ya toshe inda in ba shi za a wahala to amma ba wai in ba shi ba rayuwa ba inda annabi ya rasu sabai suka wuce tabi'ai suka wuce aba ai kuma shi kenan to wata fakurun alfahari bil ansabi da nasaba wata katurun fil amwali da kuma rige-rige na wajen tara dukiya don ai alfahari da dukiyar ko a kecere ni ko a taka wasu wal auladi da 'ya'ya to yana ga wannan ma alfaharin ga waɗanda ayoyin suka sauka a wajen su ne ko yanzu ma 'ya'yan ba sa cikin wanda ake alfahari da su ba ta a ciki amma a wancan lokaci za ga mutum na alfahari da yawan ƴaƴan alwalid ibn al-mughira abdullahi ibn abi umayya su abu jahal duk cika baki suke da yawan ƴaƴa alaiha tis'ata ashar abu jahal yace ba damuwa ƴaƴana za su rike guda uku ni kuma zan rike sha shida na mala'ikun za su tsara wuta sai mun kashe wutan nan ba wanda zai shiga ba ta kona kowa ba amma dai alamu sun nuna ya tsorata tunda har sai da ya nemo agaji da ya kamata ya ce zan mutsike ta ni kadai wanda yake cika baki shine al'azizu wai za ka yi da lahu taqillaha akazadhu li'izzati bil izz nan ce ji tsoron Allah sai ya fara gura hanci wai an wulakanta shi to da alfaha da da da rigargen tara dukiya ka dube da ake rabibi halal ne a ba shi ake tambaya ba haram ne a ba shi ma ba shi wannan ba bai bai da mutane ba sai masu imani a me za a yi dai dukiyar ta taru kuma idan ka tara gaba za ka nema dukiya ba ta wadata wadda za ta wadace ka ita ce wadda ka alkinta bayan kai wa Allah godiya akan ta komai kankantar ta lau kana libni adama wadiyan min zahabin lafta ga saniya walau kana libni adama waliyaini lafta ga salisa ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب da za a ba mutum dukiyar kasar nan ta budget din bana tiriliyan hamsin da takwas ko a ɗauka ba mutum ɗaya wallahi tallahi bayan sallah ko zuwa baɗi sai ka gan shi ila a fadama da sassafe ya samu wani iri a japan wai za su zo su siya da daloli duk wannan kuɗin kuma sun ishe shi fa rayuwa amma sai ya fita nema to da za a ƙara mashi irinsu da irinsu da irinsu da irinsu sai ya fita kasar kabari ce kawai za ta iya isar mutum duk da cewa ga shi ta ba ma ta fi yan dubunnan nerori ba in ma da sayar da ita za a yi in ma an haƙo ta a wuri mai daraja to mutane na rububin tara dukiya da 'ya'ya a distigalu ai a distigalu biya tare da shagaltuwa wajen tara waɗannan ababe guda biyu kamar sale gaitin Allah ce misalin wannan kamar misalin ruwan sama ne fa hiya fi ijabi halakum wa mihlaliha kama salgaitin wannan ribibin da kuke na tara duniya to kwatankwacin karewar duniyar da karewar dukiyar to kamar kwatankwacin wani ruwan sama ne da aka saukar a ajabal kuffara nabat wanda tsuran da ya fito a wannan ruwa ya burge kafirai al-kuffaru anan suna ake cewa kafirai al-kafiru asali daga cikin ma'anonin shi na harshe shine manomi saboda li'annahu yakfuru al-habban yana rufe iri a ƙasa zai tona ƙasa fa yakfuruha ai fa yadfanuha sai binne wannan irin to tana ce mai kafiri thumma yahidu sannan wannan gona da wannan tsiro da ya fito sai ya zo sai ya bushe fatarahu musfarra sai ga yayi fari fat kuma ya kunu hutama sannan sai ya zama karmani abincin dabbobi sai ga sun zo suna ta cin shi wa fil akhirati azabun shadid ku sani a lahira akwai azaba mai radadi ku rige san ya ce wa amma sa'atu amma ayyukan da'a da kake ganin su wanda muke aikatawa wa ma yu'inu alaiha da abinda yake taimako ga aikin da'a min malin na da wa waladin dada fa min umuril akhirah wannan cikin al'amuran lahira ne yasa nabi sallallahu alaihi wasallam ce ma dalla da dukiya a hannun mutumin kirki aikin lahira take amma tun da dukiya kenan a hannun mutumin banda taimakon rushe lahira shi take yi sai ce wa fil akhirati azabun shadid a lahira akwai azaba mai radadi liman asara alaiha dunya ga wanda ya fifita lahira ga wanda ya fifita duniya akan lahira wa maghfira kuma akwai gafara min Allah daga Allah wa ridwan da kuma samun yarda liman asaraha ga wanda ya fifita lahira da duniya a nan duniya duk wanda ya haka to zai haɗu da waɗannan ababe zai Allah zai yarda da shi zai samu nutsuwa da kwanciyar hankali kuma haka ba ta'ala wa kan sai Allah ya takibi ya bi baya da wani zance cewa mal hayatu dunya ita wannan rayuwar duniyar ba komai bane fitta matu'i fiha wajen jin daɗin da ke ciki illa mata gurgurur face jin daɗi ne kawai na rudi ai a duniya nafsu ha gururun la hakikata laha ita kanta duniyar rudi ce ba ta da tabbas wattamattu biha huwa liktiraru shagaltuwa da jin daɗi da ita kuma shine ruɗuwa da ita din wato umatin kamar abinci ne tu ukhadu biha shatun ila mazhab mazbahiha kamar abinci ne da akan ciro a ba dabba dan kada ta mutu zuwa safe dan akai ta kwata kaga abinci ne na tashin hankali abinci ne na ban kwana da duniya to ita duniyar nan haka take a wajen mu kamar renon mutum take yi shi yasa za ga magabata kama daga ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da tabi'ai sun yi maganganu akai har da mawaka sun yi rubuce-rubuce sun faɗi maganganu masu daɗi waɗanda suke bayani game da duniya to lura da yanayin lokaci za mu dakata nan Allah kai mu gobe sai mu dan karkare da maganganun da su mutane magabata suka yi dangane da menene duniya abinda yake na daidai Allah ba lada cikin mutum ya Allah shi dafi ku ya naka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah